لدنك رحمة وهيئ لنا من أمر رشدا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Allah da za ka lau khairan to a gurguje za mu je ga karatun alkur'ani wanda wakilin malam na garin kaduna malam muhammad muhtar sahabi zai kawo mana abin da ya sauka cikin alkur'ani salawatu ala muhammad wa ali muhammad
ya imamuna zakzaki muna bayanka zakzaki muna barka da zuwa barka da zuwa barka da isowa zagzaki babba dan babba barka da isowa zagzaki babba dan babba alzagzaki labbaika alzagzaki labbaika kai nike yi wa waƙata mai firgita dagutu alzagzaki babba dan babba ai idan rana ta fito tafin hannu bai kare ta alzakzaki labbaika alzakzaki labbaika yan uwa mai masa bai'a dan gidan manzan Allah dan gidan nana batula dan imam ali waliyalla zakzaki mu mun bika mu muna kuma kaunarka rayuwar mu mun baka rayukan mu fansarka zagzaki mu da ɗabai'a zagzaki babba ɗan babba barka da isowa ka zo a lafiya ka zo a lafiya ka koma da lafiya zamanka da lafiya tashinka da lafiya tashinka da lafiya ɗan gidan na na zakiya zakazakin mu barka da isowa صلوا على محمد وآل محمد صلوات على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وأصحاب المنتجبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يبقه قولي يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan jalsa wanda kuma shi ne ya zamo na khatama wanda insha Allah zai zamo khitamuhul misk an ɗauki tsawon kwana uku tun daga ran alhamis ana gabatar da jawabai akan mabu'ai daban-daban wanda yake kuma alhamdulillah duka malaman da aka gayyata sun zo sun gabatar da jawabai kuma dukkan alamomi ya bayyana cewa 'yan uwa an fa'idantu saboda jawabai da 'yan uwa suka rinka yi cewa kaman masu jawabin sun taru go guda ne suka shirya suka tsara maganan da za su wannan yana nuna mana irin wato an sha daga mashaya ɗaya ne mashaya mai albarka an samu fikira ɗaya da aka fatanmu shine zamo 'yan uwa an fa'idantu gaya da jawabuka da malamai daban-daban suka gabatar a wannan mu'tamar sannan kuma gashi jiya da daddare alhamdulillah su malam sun gabatar da jawabi wanda za mu iya cewa jawabi ne na asasi wanda ma bai san harka ba ko ya manta da hadafi ko yadda aka taso to alhamdulillah jiya su malam duk sun yi wannan bayani din sannan kuma gashi yanzu mun zo lokacin khatama to fatanmu shine cewa musamman 'yan uwa duk da yake akwai ɗan yanayin zafi to amma za mu roƙi 'yan uwa cewa a nuna gayan nutsuwa mutane a zazzauna musamman 'yan uwa mata su ma a nutsu a zauna masu yara ya zamo cewa in suna kuka ko saboda zafi a fitar da su waje kada ya zamo an bar yaro yana kuka sannan yan uwa maza ma masu zirga-zirga ya kamata ya zama kowa ya nemi muhalli ya zauna a nutsu insha Allahu za mu saurari jawabi na khatama da ga bakin malaminmu jagora ɗinmu wanda muke fatan ya zamo wannan jawabi ya zame mana shiriya wanda za mu amfana da shi duniyarmu da lahira da haka ba tare da wani ɓata lokaci ba saboda su malam suna kan hanya ba za mu zamo cewa mun tsawaita ba za mu gabatar da malam da ainihin gabatar da salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akramakallah
wannan ba magana ba wannan na masu na na na ok to insha Allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان أرواحنا له فداء To, insha Allah ah, kamar yadda aka ji ah, wa'azi da aka yi na jiya wanda aka yi don kowa da kowa al'umma musulmi baki daya wannan kuma khasatan ne ga 'yan uwa kan dama shi abin da ya kamu kenan kan shi rufe wannan mu'tamar da su 'yan uwa suka kwana uku suna yi wannan shi kuma zai zama khasatan ne ga su 'yan uwa ko da yake kowa ma yana iya ji ba wai keɓantar da ba a son wani ya ji ba ne illa iyaka dai a cikin al'umma jiya mun magana akan cewa a matsayinmu na musulmi akwai abin da ya rataya a wuyayenmu a matsayinmu na musulmi wannan ya shafi kowane musulmi ya yi ko bai yi ba amma ya hau kansa to a cikin al'umma ko ɗansu kalilan da za su ce to mu mun yarda mu ba da mu sadaukar da kawo kanmu duk mai wannan aikin wato ya zama cikin al'umma kamar yadda ya zo a alkur'ani walta kun fi kun ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar kaga an ce minkum umma alhali ku mu gaba ɗaya ku cikin ku umma ne umma faffaɗa al'ummar musulmi to kuma sai aka ce a sami wata umma kaga wata kenan wani gungu a cikin umma ɗin a sami kuma wasu wani yanki kuma su kuma suna kira ga alkhairi suna hani ga mummuna suna umarni da mai kyau suna hani ga mummuna Allah ta'ala ce waɗannan su ne masu samun nasara wannan ya nuna kenan a cikin umma ɗin akwai wata umma wannan umma umma gaba ɗayanta wannan wannan umma tab'iliya minku su kuma waɗansu ƙalilan wanda suka suka ce to mu za mu kira sauran ya zuwa alkhairi da umurtansu da mai kyau da hana su mummuna wato a takaice a dunkule ƙoƙarin mu ga cewa mun dawo da su akan mun tabbatar da su akan tabarkin addinin a kowane lokaci to wannan in akwai ɗawainiya da ya hau kan al'umma gaba ɗaya to ita kuma wannan al'umma mai da'awa to ita kuma wani abu na daban kuma ya sake hawa kanta ainihin gyaruwan al'umman da shiryan al'umman ya dogara da waɗannan ne kaɗan ɗinnan idan kaɗan ɗinnan aka neme su aka rasa to al'umma za ta lalace in kaɗan ɗinnan suka yi aiki ɗan kaɗan to al'umma za ta gyaru ɗan kaɗan in kaɗan ɗinnan su ma suka lalace kaga shi kenan duk an zama an lalace kenan in kaɗan ɗin nan suka gyaru sosai suka yi kuma gyara sosai to za ga al'umma ta gyaru sosai don haka kenan kaga ita wannan al'umma keɓantacciya to akwai wani ƙarin alhaki a kanta baya ga alhakin da ya hau kan al'umma gaba ɗaya ke ya hau kan ita wannan al'umma ta zama samfuri al'umman da'iya ta zama samfuri ya zama cewa duk ko- kowane ɗaiɗaikunsa alamin abin da yake faɗa ne ya zama alami ne na abin da yake faɗi wato shi wannan abin da yake cewa a yi shi ma yana yi abin da ya ce a bari shi kuma baya yi kamar yadda anna- annabi annabi shu'aibu alaihi salam a ce da annabi alquran yake cewa ba ah, wala uridu an ukhalifakum ala ma ad'ukum ilayhi wannan mai kaba da ba na so in saba muku akan abinda nake kiran ku gare shi wato ba zai wani in ce ku ku yi abu ya zama ni ba na yi ba ko in ce ku bar abu ni alhali ina yi ba to dole ya zama su sun siffata da siffan wannan abin da suke kira akwai da'awan wasu mutane da suke cewa ainihin ah, ku yi abin da muka mu- mu- mu- mu- muka ce ne kar ku yi abin da muke yi wannan da'awan za ka ji su a tsakanin kirista wani wani shararren fitaccen mai wa'azinsu da ke cewa do- do do as I say do not do as I do wai kai abin da nike cewa ne kar kai abin da nike aikatawa to in ka ga wannan mai cewa yi abin da nake cewa karka abin da nake aikatawa to ka guje shi kamar yadda za ka guji shaidan bisa bilhassil ma dai shaidan ne Yau. sannan kuma har wala a- a- a cikinmu akwai masu ruwaya da suka kawo ruwaya a cikin za ga su cikin jira ma annabi annabi yana cewa kai umarni da mai kyau ko ba ka yi kuma ka hana mummuna ko kana aikata suka jingina ma annabi wannan zai yiwu lalle ba zai yiwu ba. domin duk wanda yake hane ga mummuna alhali yana aikata mummuna na farko ba zai tasiri ga wanda yake hana su ɗin ba sannan kuma ya zama ƙarin hujja a kansa ya zama hujja a kansa to ta ina ko annabi zai murce ka da abin da zai maimakon ya amfani da kai cutanka ma zai kai shi da awon wanda ba- mai mai hana mummunan da yake aikatawa ba ya sa a bar mummuna Bai- bai kaga baya da amfani kenan sannan kuma yana cutar da mai yin wa'azi saboda ya zama karin hujja akan sa to ta ina ya kuwa annabi zai ce maka kai- kai abin da zai cuce ka ba zai amfani ka ba annabi zai koya maka abin da zai amfane ka ne ya amfanar ka ko wannan zai cuce ka ne ya cutar sannan kuma suka ce ka wai ka- yana cewa ya ce kuma kai umarni da mai kyau ko kai baka aikatawa to shi ma sai bace ba zai yiwu ba don baka aikata abu ba za ka umarni da shi ba a kalama amirul mu'minin yana da a wa'azin da yake ma ɗansa imam hassan wani muke cewa a- a- a- wasiyansa ne ga ɗansa imam hassan amma wasiya ne na uba ga 'ya'ya yana cewa kai umarni da mai kyau za ka zama ahalinsa kai hani ga mum- wa kai umarni da mai kyau ka hani da mummuna za ka zama ahalin wani wato in ka- akwai wani ma'arufi da kake cewa ai za ka zama ahalin yi ma'ana shi- cewa kai abu yana sa ka ka zama ka zama abin dama da wannan umarnuwa ne suka faɗa kaga ba ya ce kai ko ba ka aikata ba ne ya ce eh, kai umarni da mai kyau za ka zama ahalin mai kyau kaga domin lokaci saboda kaga mene saboda eh, lazimai ne lazimai ne biyu wato a matuƙar ka- ka ce a yi mai kyau to lazim kai ma menene kake kana yin wannan mai kyau hatta hatta kai ma ba za mu yi tunanin wani ya ce a yi ba sai in yana yi saboda tun da lazimai ne ma sai ya ce sai ya ce- bai ce maka aikata kafin ka sai ya ce maka yi umarni da mai kyau za ka zama ahalin eh, ma'arufi in kana in- in- in- in kana umarni da shi to kaga shi wato kenan ya nuna kenan wa'azin ka zai mai ka ahalin wannan domin mene bayan za aka ce ka yi a yi abin da ka yi ba ka aikata lokacin da duka zo kake koyar mutane aiki alkhairi a lokacin kuma kai kanka kana duban kanka ne in ka dubi wani abin da kai ba shi kake ba za ka gaba ka da hujjan da za ka tsaya kai masa magana kai to kun ga muna ina ina iya cewa mu muna iya cewa to mu ka- da mu- da muke da muke wa'azi har muke cewa ayi a bari har muke kiran wasu to mu ne fa wannan ummatan din karamar al'umma din nan mai kiran saura din to kuma kun ga ashe kenan abin da ya hau kan mu ya fi ya ɗawainiyin ya fi wa kam da yawa na sha faɗa a taron yan uwa daban-daban amatan da hasata cewa ni nikan yi sa fata ne in na lura da su yan uwa sun gyaru in na ga suna aiki irin yadda sauran kowa da kowa yake yi su yin ga fata ya kau da za mu ga yan uwa suna ɗabi'a irin- irin na 'yan najeriya su najeriyawa ne kawai kamar kowane ba najeriya an san 'yan najeriya da wasu ɗabi'o'i marasa kyau irin nasu wanda suka shahara da shi to da ainihin da za mu ga 'yan Naje- 'yan uwa da suke ke- da'awa su ma suna da irin wannan ɗabi'un to mun san ba sauyi ke ko an yi sauyi me za a zama za a ci gaba da zama menene 'yan najeriya za a ci gaba najeriya ne- 'yan najeriya ne suna najeriyanci amma aka ga su sun canza to shi ne zai sa mai fatan cewa al'umma za ta canzu to yanzu ba mun kai mustawa ne da ya kamata mu kai ba muna itirafi da gazawa mun san cewa mun gaza sosai kuma mun kasa zama a- a- a- a- a waɗanda ya kamata ya zama sun jagoranci al'umma waɗansu saboda ajizanci a namu ɓangaren mu ne muka ƙi wasu kuma ba wasu ba ta kasiri ne ba mun zama kasirai ne alal misali ba mu da mujtahidai a cikinmu wannan ta kasiri ne dun dun kwanan ne ne ido ya bude saboda haka ba zai yiwu ka ce mujtahidau ka mujtahidance ba ko ko ko da ka yi kokarin ka zama Allah ya yarda lokaci ya wuce da ya kamata ainihin ka girma a cikin wannan nizamin ne a ahala ka ga abin tun kana karamin yaro kafin ka kai wannan don haka wasu wanda aka ahala su ga abin sukan kai wannan martaba din ma suna ƙananan yara kusan wanda Allah ta'ala ya masa hazaka ya masa baiwoyi ya masa bayan hazaka kuma ya sami bi'a wadda ta dace da tarbiyyar waɗanda suka dace sai ka ga yana saurayi ya kai wannan martaba to mu bi'an da muka taso ba za ta taɓa ahala mu ga wannan ba mun gode ma Allah da ya zama dai ma ba a cika ba a cika a haka nan ana amawa din ba mun gode ma Allah da ya sa ido ya buɗe ah, tun tun- tun- tun kafin tun kafin mala'ikan mutuwa ya zo ko kuma ainihin ya zama lokacin da ba zai ba- ba- a- ko an buɗe amfa- a- a- yu- yuwan shi kalila ne kun san lokacin da kuka- muka yi makon haɗin kai akwai limamin duwala da ya zo sai a cikin maganar sai ce to shi ya ga abin kuma yanzu shi ya haura saba'in ya ce ai alhamdulillah tun da dai idan ya buɗe ko bayan shekara saba'in ne amma dai wa'insu abubuwa dai kaga za a ɗan ban san ko limamin duwala ɗin ya zo nan ba amma an ce da yana na jos ko ya ce shi ba zai koma gida ba yanzu bai koma gida ba ya ce sai ya iya sallah kaga alhamdulillah tun da dai har an an ido ya bude da shekara 70 din an gode ma Allah a gani ai sai ai alhamdulillah shi yana ta take cin gashi lokacin ai alhamdulillah ni ma lokacin ma lokacin ba karatu da ma- ma- malamai na ina je daura ina sai in ta take cin ci kai amma na ji haushi ina ma duk wannan duk wannan ya kamata shi ai ba komai tun da alhamdulillah yanzu ga ce to ai an makara ya kamata tuntuni ne ba yanzu ne kawai sai kuma kawai duk duk an bata lokacin mu muna ta shan hululu kawai lokacin mun sha hululu sosai to kaga amma dai ka- saboda haka wannan mun zama kasirai a wannan janibin ba mu kasiri ne ba mun zama kasiri ne a wannan janibin to amma yanzu haka kuma bayan eh, ba tun da ba za ka lama ka fama ka- abin da ba za ka iya ba to yanzu bayan da muka zama kasiri ne a wani wuri to a wa'yan wurare kuma mu kasiri ne tun da akwai abin da kuma za mu iya tare da ka gano din ko da an ko da an makara din ai akwai kokarin da zaka yi ka cimma abin da cin mishi zai iya yiwuwa in har ka sa kai kai kai yunkuri alal misali yunkurin aikata abin da ka sani shi wannan ba zai yiwu ba ne ba zai yiwu ka zama mutum mai gaskiya ba mai riƙon amana mai yi don Allah mai sakin fuska mai taimakon al'umma mai tausayi mai kaza mai kaza ba za ka iya wannan ba ne ko ka ko ka shekara za ka iya yi ba ba- ba wani abin da za ka ce to ai yanzu ba zan iya ba ya lokaci ya ƙure dan abin da ka sani daidai gwargwado za ka iya aikatawa kuma a nan in ka zama baka iya yi ba ka zama muƙassir ba ƙasar kake ba Yawa. saboda haka mun san muna da raunin da yake dama shi na har har da ah, kusura din da yake zama muƙassirai din ne shi ma rauni ne tunda za mu ga cewa al'umman da take da yawan mujtahidai da waɗanda suke ba ahlul ilmi ba su yawan gaske wanda sun wadaci al'umma to lalle al'amari lafiya lau mu ko anan mukan takan sama takan zama kasarci din mu ya kai mu ga mutane ana bukatan a shirye da su amma ba mutane ba wanda su na su aiki kaga matsala ne wannan ga mutane suna bukata amma ba mu da isassu al misali da mukan yi a da'irori din nan muke mukan mukan yi amfani da waɗanda suka tsantsaro a da'irori a rika ɗan tafiya haka nan wani sai mu rika- mu rika ɗaukan kamar kowa ya tan- ɗan taɓa karatun gida daidai gwargwado haka mukan ɗauka amma sai daga ba sai mu binci wasu lalle ba su ma yi ko karatun gidan ba ko kuma sun yi ɗan kaɗan Kai, za mu ɗauka misali misali mutum ya ɗan daidai gwargwado zai zai iya ya- ya- ya- ya- ya ɗan taɓa karatun eh, fiqhul ama ya san daidai gwargwado sai mu ga wa'in wani sai a samu shi bai ma san wannan din ba to kaga wannan matsala ce babba Ba- da a ce ainihin mutum ya dan san wanda ya sani na fiqhul ama din nan da nan sai a nuna mashi cikin gajeren lokaci to muna muna da rauni ta wannan bangare kuma ga aiki babba ga ga aiki babba kwadanta mu da wasu al'ummu wanda zaka ga cewa zaka ga zaka ga kamar kam- dauki misalin Lebanon a gi- a girman yawa ba ta wuce jiha cikin jihohin arewacin ƙasar nan ba kamar kano ko kaduna ko katsina Dun- eh? Eh, to ya ga- don wasu lokaci ma da wa'yansu da suka zo nan a- a- aka kai su sokoto suka dawo suna "Mm, mm, mm," sun yi tafiya da ba su taba ganin irin shi ba in alabar ne ne tun daga ƙuryen ƙarshe na kudu har ƙuryen ƙarshen arewa duk ka gama su kuma sa aka ce ai kaɗan ma kuka gani da kuma za ku nausa ku yi na maiduguri ballantana mu ce kuma ku nufi lagos ko kalaba da kun ga to kuma ga ma- malayin na mutane to amma muka kwatanta misali da abin da su suke da shi na masu wanda suke da ahaliyansu shirya da al'umma da yawan gaskiya a ɗan ƙaramin wuri mu ko nan ga yawan jama'a ga mu kuma da masu irin wannan ahalin ko dai ma babu su ko sun karanta sosai to za mu ga ke in aka kwatanta tsakaninmu da su za mu ga cewa to su wane ne ɗawainiya ya fi hawa kansu mu ko su ku gaya mini mana yawa mu saboda mu ga da al'umma da yawan gaske amma kuma gashi kuma mu ba mu da wannan mun gaza su a ahaliya din to kaga akwai katon aiki sosai a gaban mu gashi kuma mu kuma mu shirya ba to ta nan ike ganin cewa lalle kam su yan uwa suna bukatar lalle wanda su suka ɗauka ma kansu wannan aiki su na farko dai su ɗauka karin ce sun ɗauka ma kansu su ɗauka wannan ba aikin taɗawo'i ba ne wanda mutum ya ce shi bari ya- ya zo ya yi ya ga daman ya yi ya yi volunteer ba aikin volunteer ba ne ba ma faralin kifaya ba ne fardu ainin saboda kifaya in akwai waɗansu sun tsaya da aikin ne sai ya sauka maka in amma ba mai aikin ba ya ayyana to ga- ga- gare mu aikin nan ya zama fardu ain ya tashi a kifaya ba saboda haka ga ba kayi volunteer ba ne wanda kana iya gada maka ka fasa volunteer din wani abu ne da ya zama wajibi a kanka kuma za a tambaye ka akai tun da yake har kai idan ka yafi na saura buɗewa dole kai kai musu bayani sannan na biyu mutane su gane cewa ba fa business ba ne ba sana'a ne ba ba aiki ne wanda ake yi domin a rayuwa ba ba aikin rayuwa ba ne wanda akan yi domin a sami na ce ba ne wannan ana iya yin shi a wani wuri ko mutum ya- ya buɗe shago ya sai da waɗansu abubuwa ko ya gona ya je ya noma ko ya wata sana'a in ya iya ko ɗinki ko saƙa ko sassaƙa ko ƙira ga su nan siya- don- domin ya rayu amma wannan ba aikin rayuwa ba ne aiki ne wan- wan- wan- wan- wan- wanda ya fi nan Wan- ba- ba- sa- ina faɗin wannan ne domin mukan ga fahimce-fahimce iri-iri har da wanda suka ɗauka tamkar ah, ai kamar business wanda suke ganin nan ne ake samun abubuwa har ma akwai waɗansu mu da muke ce musu 'yan tijara 'yan ko- 'yan commercial ba 'yan tijara da suke sai da su posta da littattafai ba 'yan commercial waɗanda domin kullum sukan taɓa gana ne dangane da wane ya fi samu wane yana da kaza wuri kaza muku ba mu da kaza su suna ganin su sami saboda su sun ɗauka kamar ana yi ne don a rayu kamar ana rayuwa ne to alaka alai am- au- ka- ka- kana- kan- kana da wani abin da yana ta a wayanka wanda kai an- an- kana jiran za a tambaye ka a kai ga gagarumin aiki a a ya hau kanka gashi kuma dole ne kai za ka yi amma kuma ka tsaya ka ce ainihin kai business ne Ka- kai ka ma sarrafa abin ya zuwa wani abu daban kai baka ma san me ake in- in- abin- abin da yake kanka ba zai zama wato kai laifinka zai fi tsanani kenan kamar yadda ladan masu aikin nan zai zai fi yawa- yawa haka kuma laifinsu zai fi yawa in suka in suka ƙi kamar yadda Allah ya ce ulaika humul muflihun falah anan yana nufin falah din lahira ne wato su ainin su ne za su sami rabautar lahira babban rabo a lahira to in ko suka gaza fa in suka ƙi aikinsu fa har ya zama sanadiyan al'amarin bai yi ba fa to kaga laifinsu zai fi yawa ke saboda haka ba karamin aiki ne ba to na sa an gabatar da ah, ah, makaloli da jawabai daban-daban akan abubuwa daban-daban kamar yadda aka saba wannan na ga ya zama zaunanne har ma an su an zaunannu ne to a- akwai hadafar mu'tamar ne nan ba hadafar haraka ba ne ko hadafar mu'tamar to shi kenan dama shi ne hadafin mu'tamar dama shi ne kwakwafa fikira ko kwakwafa fikira domin ita fikira ana kwakwafa ta ne tana ci gaba takan kuma dakushe takan kuma ma canza course ta ta nufi wani wuri in ba ana kwakwafa ta ba yanzu nan ta fara tafiya tiren tiren sai ta yi hagu ta karkace wani lokaci kuma sai ta yi wani round about haka wani lokaci sai ta yi wutan sai an kwakwafa ta don ta dunga miƙewa don fi- fi- fikira haka nan do- ta- ta- ta tsawar do- dole do- abu ne wanda yake ci gaba yau da kullum Yawa. afkar daban-daban mutum ya akwa- akwai masu em- emphasizing din abubuwan za mu ga za mu ga daga da'awoyin wayansu masu da'awa ba mu ba za mu ga cewa lalle abin nasu yana haka haka yanan yanan yanan yanan yanan yanan yanan saboda me ne mai yawa asasi an bambanta akan asasi ina aka dosa wasu sun tsaya akan cewa su abin da suke suka girma akai shi suke kokarin su tabbatar yana nan kar ya rushe don haka ne ma duk abin da suka ga yana kokarin ya ja mutane maimakon nasu za su koma su yi fada da shi don haka ne ma kaga suna su- ita- suna suna hujumi ta kowane janibi akan fikiran ma'abota harka saboda suna ganin barazana ce gare su su su sa ga hujumi iri-iri to kuma wani lokaci mu ba mu damu da mu yi raddi a hujumominsu ba mun fi damuwa da mu ci gaba da abin da ya- yake bata musu rai din su su ga an ci gaba da shi so su- har ma lokaci a ce- a ga- wani lokaci an- an- muka yi taro kamar na maulidi ce to ina wanda suka suka tunda wata maulidi ya kama suke ta cewa maulidi ba kyau ba kyau to mun ba ku ansa yau haka ma ashura wanda suke ta surutun ashura ba kyau to ga amsan ku kun ga an yi ashuran ko shikenan ba sai mun ce muku yana da kyau ba sun gani to saboda haka in muka muka sa karfin mu a kokarin aikin da ke gaban mu ya wadatar da mu ga bata lokacin raddi gare su na'am akwai wasu wayansu wayansu kalamai da akan yi ba wai ba na ce a daina raddi bane wasu kalamai akan yi akan yi raddi duk zamu ga alqur'ani Allah ta'ala ya saukar da ayoyi yana kare manzonsa kamar ayin da take cewa wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq sai ga Allah ta'ala da kansa yana yin raddi ga manzonsa duk da wannan maganan da suka yi lalle zaka ga cewa kai wannan wace irin magana ne ku ana ce muku ku yi imani da Allah da manzonsa ku tsira ranar lahira daga azaban Allah ku kuna cewa to me ya sami wannan manzon yana ci abinci sai wace, yana ci abinci ne oh ya ya golo ma kai baki ya tana kuma ya hau a ke ba manzon Allah bane da Allah wannan akwai hankali a ciki to kuma yana zuwa kasuwa kasuwa inda bahaushe in ce kasu me ya je ya wuce ba ne ya zo gida da shi kuma a ashe ma ba annabi ba ne inda annabi ne ya za a iya bukaci takawa ya je kasuwa ya wuce ya zama yana da taska mana yana da wata gona ta musamman duk abin da yake bukata sai tsunku to dalilin da yasa Allah ya raddi saboda ya magana na tasiri ne akan wa'inda aka roɗe su da wannan magana ne ko ba lura ba wasu akan wannan sai su kimin annabi tunda yana cin abinci yana zuwa kasuwa to sai Allah ta'ala ya raddi ya ce ba mu taɓa aiko manzo kafin ka ba sai manzannin da sukan ci abinci kuma su je kasuwa to kaga dama shi ba a ce tun farko baka zo ka ce musu kun gani nan ba na cin abinci ba ba haka ba shi ne da awon ba kun gani nan ya tafi ba na cin abinci a ce ha lalle ashe kai manzo ya kake ce ni kosashe ne da tun farko ba haka ya ce muku ba kuma tun farko ba ce muku dama tun da shi manzo ne shi ya wadata ne ba ya bukatan komi ba tun farko ba ce muku haka an ce muku shi manzo ne yana nuna muku yadda za ku tsira ba ce muku ba ba maganan cin abinci ko ko zuwa kasuwa to idan idan ina ba faɗi mana yanzu misalin cewa idan mutane suka yi hujumi hujumin da ke da tasiri mutane suka fara yarda to sai sai a yi raddi amma idan ya zama hujumin da bai da ma'ana ne sai a banza da su don ainihin za su za su nemi su kautar da mu ne su faɗa mu faɗa sai mu kyale su su ta faɗa ɗin mu sai mu aiki da yake ba su haushi to za mu ga cewa su dalilin da sa suke wa'annan maganganun suna ganin barazana ne ga ga ita da awon tana barazana ga business ɗinsu don su business suke business ɗinsu yana nema jari ya karye saboda za ana rasa kastomomi idan aka ana rasa aka rasa kastomomi kuma yanzu kana ka baje koli kastomomi suna siyan wani abu daban kaga ai dole al'amari ka ga cewa an zaka kare business ɗinka dole ka yi faɗa shi yasa shi yasa suka suka suka kaganji suna soke soke wani lokaci sukan nasu yakan ma amfani mu ne to mu ba irin nasu bane ballantana mu in sun yi mu su abin da suke yi lame mu maimakon haka ma mu ba muna neman ne su masu shirya muna kokarin mu jawo hankalinsu ne amma su kuma sun damu da su rizabin din abin da su tabbatar da abin da suke akai su kare shi ya dawwama irin cikin abin da yahudawa suka yi manzon nan sallallahu alaihi wa alihi suka ga cewa abin da yake baɗi gaskiya ne to amma in sun in sun yarda sun bi yahudancin su ya kawo ƙarshe su kuma suna son yahudancin nasu ne ya zama ya dawwama kuma in ma zai yi mai zama ya yi ƙarfi ya ci ƙarfin kowane addini don haka suka ƙiyarda haka ma su ma ƙuraishi da suka ƙiyarda da annabin nan su suna ganin zai ɗaukaka ne su kuma suna ganin ya ɗaukaka zai zama birbishin su ne saboda haka su kuma suka ƙiyarda suna ƙoƙarin sai sun hana a wannan al'amari yiwuwa don ya zama su suka ɗoru ba a ɗoru a kansu ba da haka nan aka yi ta fafata wanda yake har Allah ta'ala ya ba manzansa nasara kuma har yanzu ba wannan fafatawan ba ya ƙare ba ne tsakanin a fagagen afkar daban-daban to mu babban makaminmu babban makanin mu wanda yake shi kuma shine zai ba zai gushe ba yana na a matsayin makanin mu shine hankali saboda an an magana Allah ta'ala ya baka hankali zaka zaka zaka zaka ji magana yes don gaskiya kwara ɗaya ce in aka faɗa tunda ita aka ri- muka rika to sai zama shikenan kuma yana iya cewa babban makanin mu shine rike gaskiya din ita gaskiya aka rike saboda haka sai aka fata da hujja sai ga in mutum ya ga hujja sai ga shikenan nan ce a kare su ko tun da yake ita gaskiyan ba guda biyu ne ba ballan tana ce shi ma ta sa gaskiya ce ta mu ma hakan a su gaskiya kwara ɗaya ce ba wani abu gare shi illa ya ajana sa ya karɓi gaskiya in ya ganta shi kun baya bukatan ya wannan kamar yadda yahuda suka yi ma annabi sun ga cewa gaskiya ne abin da ya zo da shi amma kuma yanzu kuma in suka yi itirafi da shi za su ajana su su kun ba su bukatar su aji sai suka ja da shi suka rike kayansu to mu tsare- da rike gaskiya din nan kyam da kuma kafa ma mutane hujjoji na hankali wanda hankali ke karɓa shi ne babban makarin mu kuma sai ganin da na mutum ya ya- ya- da ya- da ya ji sai ka ga ya fahimta kuma ya wa- wani ya sallama sai wanda yake ganin muradinsa zai ya shafi muradinsa zai rasa wani abu to shine zai tashi haikan yana faɗa faɗan da ba zai taimake shi ba don mala mahalarta in gaskiya ta bayyana a ƙarshen ƙarya ya riga ya zo yawa dama inna al-batila kana zahuqa dama zahuq ne dama bai da an ɗaura shi ne akan abin da babu sai aka ce akwai shi to sai aka zo da gaskiya da yake da asasi to shi wancan da bai da foundation dole ya tafi to dama tafafiyayye ne amma an sawwala cewa akwai shi wani abu ne da aka sawwara to na san an yi an an yi an yi zantuka daban-daban kan kuma wasu mawdu'o'i gashi hadaful asasi lil harakatul islamiyya to masha Allah malam muhtar kenan kun sha hadabi an cancanza mawdu'i wannan ba masu jawabin ba su suka yi ba wannan wai shi hadaful asasi to masha Allah da da- da- da na zo na ji da na amfana kira abin da nake faɗi ya yi kama da wannan cewa ainihin ku- ku- aini- ai- ainihin ga ga al'umma ga wata kuma sun ce za su shi- shirya to kuma ga abin da ya hau kansu sai to sannan kuma an ba an yi ma- magana dangane da makarimar akhlaq na san duk kullum akan ce gina shasiyan dan uwa musulmi ko- ko dan uwa ne mai gwagwarmaya ne ya zama shasiyansa ta yi kama da abin da yake kira a kai to da yake dai an dunga kenan hadda hadda ma'asharar ta zaujiya to masha Allah ma'a- ma- ma'ashara wannan mu'asharatun zaujiyatun kenan ba ma'asharar zaujiya ba kenan to shi kenan wannan an yi wani ma'ashara kila hausa aka yi ma'ashara zaujiya ba ka ba ma'asharatun zaujiya ke ko ba ka ba ya kamata ya zama akwai alif da labo ma'asharatun zaujiya wannan mudaf da mudaf ilai ba mubtada da habar ba ne ma'asharatun zaujiyatun mubtada da habar ne ma'asharatun zaujiya kuma mudaf da mudaf ilai ok mai alif da lam ne daidai mu'ashiratun zaujiyatun mubtada da habar ne to amma ba haka bane ba mubtada ba mudaf da mudaf ilayhi ne kalma da yake mu'ashiratun zaujiya to an yi an an yi dangane da al'amarin wanda yake shi ma na san dai kila an shi ma na turo kai shi ma na turo yayi to masha Allah kila an tutturo yansu abubuwa da to dun- eh? to shi kenan dama al'adun tsoho yake an ce shi ya tsufa a kawo wani ya tuttura wa'yansu abubuwa haka to shi kenan wato ainihin mun san ma'ashara shi ba sai ne magana a kai ba abin da nake cewa shine lalle mu dole ya zama muna koyar da al'umma da magana da aiki da ma- aiki fiye da magana da- da- domin duk abin da ka faɗa mutane kai za su kalla kuma suna da gaskiya suna da gaskiya kan kallonka ka faɗi magana sai su kalle ka maimakon in su- za su sun ji da kunne amma za su fi zura maka ido to kuma suna da gaskiya dalil abin da yasa suke zura maka ido suna ganin wannan abin da kake faɗa kai ma shi ne kai ko ba haka ba ne Eh, saboda haka lazim ne ya zamana an ga irin wa'annan abubuwan da ake faɗi daga mutanen da suke faɗi din ban ce wanda ya faɗa hasatan bil ahas wanda ya magana kan wannan mauru'in yan uwa general na san wani lokaci akan yabe mu da abin da ba mu cancanta ba waɗansu mu sai abin kirki a ce duk cika mu masu kirki waɗansu mu kuma in suka abin tsiya duk sai a ce duk cika mu abin tsiya muka To amma adalci shi ne wanda ya abin kirki a yaba masa wanda ya abin tsiya a- a- a- a- a- a zarge shi ba a tattara a yi mana zargin gaba ɗaya ko sukan gaba ɗaya ba amma galiba haka muke samu mukan sami yabon gaba ɗaya har sai mu ɗauka don mun ce mu ne ahalin yabo ɗin wa kan min sana'in jamilin lasta alahu lahu na sharta irin wannan mutane sukan yabe mu sukan ce ai na mu kaza kaza kaza mun gode amma muna son mu wuce hakan mu wuce nan. kuma muna son ya zama in ana in ai- ainihin an haɗu an sifata da wata sifa ya zama kai ma ka zama ka san akwai sifan a a tare da kai idan wannan hall ɗin namu muka sa masa turaruruka labulalan muka zuba mashi la- la- turare muka kuma sa ma turaren wuta wuri ya ƙanshe shi wuri yana zuba ƙanshi sai wani tun makon shekaran jiya rabon shi da wanka da rigansa daka-daka ya zo sai ya zo ya zauna mai mai za a ji a wurin ku gaya mini ƙanshi za a ji ƙanshin daga wajen sai fito ba na zaba ne To, idan ya zama ka zo wuri kaci kaci mutum ya zo daka-daka yana wari duk wuri yana ƙanshi kaci kowa wannan wuri ka alhamdulillah duk muna ta ƙanshi sai ya ta dare wai shi ma yana ƙanshi nan ko bai san shi wari yake ba ƙanshin waɗansu mutane ne yasa ake jin yana da ƙanshi in ya fita za a ji abin da yake tare da shi saboda haka ya kamata idan aka idan aka yaba aka ce ka'idu cikanmu duk fes fes muke to ya kamata kai ma ka duba ka ga fes ɗin ne kake kai ko ko fes ɗin wasu ne aka sa maka domin idan fes ɗin wasu aka sa maka ba fa zai amfane ka ba yawa sai in kai ma fes fes din ne Yawa. saboda kai ainihin idan ya zama aka aka yabon gaba daya na san aka yabon gaba daya kowa zai so amma aka yi kushewan gaba daya mutum zai ta kokari ci shi ba haka bane Eh. to mutane sukan mana wannan sukan mana yabon gaba daya sukan mana kushewan gaba daya M- wasu masu masu yabo sai kaga sun yaban har har sun ga yaba mana da abinda mu mun san ba- ba mu kai nan ba amma sai su kai mu wasu kuma masu kushewa abinda ba shi gare mu shi su ma sai su kawo to ba za mu damu da masu kushewa ba amma masu yabo din za mu so mu zama ahalin abin da ake yaba mu da shi ko ma mu wuce na kamar yadda a- addu'a ma- ma'asuri Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun a wannan an ce am- amirul mu'minin ne manzo Allah ya bashi wannan addu'a da yace yakan ji mutane suna ta yabon shi abin yana damun sai yace kai wannan addu'a ne kaza kace Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhirni bima yaqulun ka sa ni fiye ma da yadda suke zato wato in sun an mutane suka yaba maka suka ce kai ban Allah ne na gari sai ka ce Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnu Allah ka sa ni fiye ma da yadda suke zato kuma ka gafarta ma abinda ba su sani ba don da ni na san inda na gaza su ne ba su sani ba kuma ka karka riƙe ni da abinda suke faɗa domin yaban da su aka ce to ba an ci kai kaza ba ne aka yi kaza kaga kaga ba za ka fita ba ke to kana riƙe ka da wannan to wannan addu'a ne mai kyau to muna fata mu zama khairan mimma yadhunnu da- da- ya ya kamata mu- mu- mu- mu zaman mun sifatar da ke wa'annan su- su- sufofi to kulasa abin da nake kokarin ce shine tunda ba sai na bi muku maudu'i ba maudu'i ba tunda ga mujahada da kiyama da su mai duk dai kulasan al'amari shine mu ne wannan mutanen nan da suka ce su za su kira wasu to kuma dole mu kuma ɗau- wa- ɗawainiya ya ɗoru a kan mu birbishin wanda ya ɗoru a kan wasu wanda ya ba- bayan wanda ya ɗora akan duk al- al'ummar musulmi to wanda kuma suke kira daga al'umma ɗin ta koma akan martabanta to su kuma abin da ya ɗora akan su ya adada ƙaruwa kuma kamar yadda na ce wannan ɗoruwan ya fi ƙarfin ka ce ka yi ta ɗau'i ne ma'ana ka yi volunteering ka s- ka- in ka ga daman ka ba da kanka ne ya wuce nan wajibi ne ka yi wajibin nan kun baki ba'i ba ne me- saboda mene saboda in ba a sami masu tsayawa da shi ba yanzu muna iya cewa muna da isassun wanda suka tsaya da wannan wajibin ba mu da isassu muna neman makari ne saboda haka ya tashi a kifa'i ya zama aini ya zama farin fardu ain saboda in Allah ta'ala ya ya fifita ka da wani har wala kuma ka kalli abin a matsayin daraja ce daga wajen Allah domin ha- hadisi ne eh, tabbatacce wanda aka ce Allah ta'ala ya iddala'i ga bayansa sai ya zaɓi manzar hama sallallahu alaihi wa alihi sai ya sake iddala'i sai ya zaɓa masa ausiya to kuma sai ya ɗiɗɗila'i sai ya zai zaɓa ma kowane wasiyi magoya baya saboda ka in ka ga kanka kana ka- ka- kana sha'anin addini to ka gode wa Allah zaɓin Allah ne to ka zamo a zaton Allah gare ka kyakkyawan abin da Allah ke so da fa- yake nema daga ka zama ka zama daidai da wannan kamar ba- ka- ka- ka- ba ka- abin da zan ce ba za- ba zaton Allah gare ka za- ka zamo daidai yadda Allah ke nufi zan ce tunda shi Allah ba- baya zato mu ka- wato kai ne ka- tunda Allah ta ce ana inda zanna abdi bi to kai ka kewuta ta zato ga Allah ka yi abin da kake gani kai a ganin ka lallai zama abin da Allah ke da yake bida wajen ka kenan abin da ya- wato ya kamata mu fahimci wannan a kan- a matsayin matsayi aka baka matsayi aka baka an fifita ka ne birbishin mutane da dama saboda kaga matsayi ne wanda sai wanda sai wanda aka zaba aka bashi to tunda an baka matsayin ne yana iya yiwuwa ya zama ka ka, ka gaza baka iya yi ba ko ko lazim ne sai ka yi daidai ina tambaya ne kana iya gazawa eh kaga kaga ka banzantar da matsayin kenan gashi ma a- a- a- a- alqur'ani wato da alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalaha minha fa atba'ahu shaytan fa kana min algawi kaga atainahu ayatina kaga ni'ima Allah ya masa to shi kuma meye da aka bashi ayoyin fansalaha minha da ya- da da ya sonce kansa daga ayoyin sai kuma mene nan gaba fa atba'ahu shaytan kun- inda, inda, inda abin ya fi muni ba a ba a ce fata bi a shaitan ba sai shaitan ya bi shi ka san idan shaitan ya sa wani mutum a gaba zai dawo in ya mayo sai ce a muje muje zo mu zo." kana kan hanya ne kaga inda ainihin shi yake bin shaitan kila ya wo kwana amma in shaitan ya sa shi a baya yana ingiza shi akwai daman kwana idan ya juyo ya mashi ya mashi basha da baki ya ce shi mutumin kirki ne waliyin Allah ya ingiza shi in kuma ya ga yana neman sai ya dawo din yana iya canza kamannu ya fito musu da jajayen idanu da ƙahonni in bai in lalama bai bai ba shi tsoro amma dai shedan da ya bi shi sai ya ingiza shi wa kana min algawi saboda kaga ashe kenan wannan ni'ima wanda wasu mu- a fasaran wannan mu a wurin mu na cewa hasha ya zama ba annabin Allah ya zama haka nan saboda annabawa ma'asumai ne domin in Allah ta'ala ya sa su a marhalan gwajin da za su bace to shi ya bata mutane za su samu hujja kan Allah hasha ga annabi duk amma duk da haka annabawa duk da zaɓin Allah ne to sun sami martaba saboda ayyukansu wani wa- wani yana yaban imamu ja'far sadiq alaihi salam ya ce ku ausiya annabi kun ji daɗin ku allah ta'ala ya fifita ku birbishin sauran bayinsa ya ba ku isma sai imamu ja'far sadiq ya ce shi kasan da me muka sami wannan matsayi ya ce ku 'ya'yan fatima ne gashi ka ce kasan da me muka sami wannan matsayi ya ce mun same shi ne da takawa ba mu saba ma Allah Amin. kaga kenan duk da su masumai ne amma su su- su sun tsaya kyam ne akan takawa ce mun samu martaban nan ne da yin takawa to ballantana mu ayyuhan nasu mu ayyuhan nasu ba mustaqarrun wa mustawda kamar yadda amirul mu'minin ke cewa ah, fa mustaqarrun wa mustawda ma'anansa baɗinin ma'ana mustaqar tabbatacce su ne masumai mustawda wanda aka ba da wadi'a imanin kowa wadi'a ce ana iya kwacewa amma banda na ma'asumi na ma'asumi tabbatacce ne namu ko wadi'a ne an san wadi'a shine kaman ajiya ko jingira wani ana iya karbewa saboda haka babu tabbas ko da mutum ka gan shi bawan Allah na gani ne ba tabbas zai karata a bawan Allah na gani tunda jarabawoyi na zuwa yana iya canzawa saboda haka mutum sai ya tsaya kyam kar ya sake kar ya nayi na laifi kar ya kubarlantana kuma wa- wani rudu ya ɗauka shi bawan Allah ne na gari har yana da wata daraja ta daban wanda har zai iya saban Allah in kana da wata daraja ta daban a wajen Allah to ka kai biyayya ne gare shi ba ka saba masa kar kai sako-sako ka ba- ba da kaini ballantana kuma ma tafiya akan hanya ake wa ya san lokacin wucewa ko da lokaci aka dagewa ne kyam kyam kyam za a dinga yi to na san kamar da ke cewa ita wannan wannan irin tarukan da muke yi akan dinga kokari ne a dan raya zuciya ana ganin rauni a wajenmu na fi son ma in ta zargin mu domin mu ƙara ƙaimi amma wani lokaci ma yabo yakan sa a ɗan ƙara ƙaimi to bari in yi yabo in yi zargi na farko mun san cewa ba mu kai musta wanda ya kamata mu kai ba amma mun fi saura wannan muna iya dokan kirji mu faɗa nan ba albari ba mun fi sauran mutane don sauran mutane su suna ganin cewa yadda suka fahimci al'amarin daban ne da yadda muka fahimta kuma muna jin yabo hatta daga gare su ya ka abu- wannan yabon ya kamata ya zama mu zama ahalin yabon kuma mu wuce nan amma mu muna ganin ba mu kai inda muka kai ya kamata mu kai ba muna ganin baya muke don ana a yi ta magana din a yi ta magana din sai mu ji abin takaici daga waɗanda suka zama alamomin kira din suna aikata abubuwan da har waɗansu suna zunɗen mu da shi to ai gashi sun yi kaza ko kuma sun ce kaza ko sun aikata kaza sai ya zama musu ce oke shi wannan yana eh, haka nan ya auko to amma rauni ne a nan bangaren to ba za mu yi kondonin wani raunin ba ya bai wani wani abu ba wani abu ne da ba kawai za mu ce shi kenan za mu tafi a haka nan ba lalle ne ya zama mun ƙara ƙaimi mun zama daidai yadda ya kamata mu kasance na'am ba za mu iya zama kamelai ba amma me ya zama babu tazara da tsakanin abin da muke iya yi da wanda muke mu in ma da muka ga tazarar mai kokari mu cike tazarar ya zama babu shi muna iya iyawan abin da za mu iya ne fattaqul ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqati haqqa tuqati yana nufin iyan yadda zaka iya dama ba a kallafa maka abin da ba za ka yi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to wus'a hadin nan kar kai ta kasir zaka iya eh to yi har iya inda zaka iya kar ya zama zaka iya fiye da haka nan amma baka yi ba a kowane abu kamar mujahada din na misali mutum zai iya tashi ya sulusun dare S- yanzu akwai masu da'awa cewa "Ah, raka biyu kawai bas." to in mutum zai iya sulusun dare ya yi raka biyu kawai ai ta kasiri ne wannan ko ko kuma kwanta kawai in gab da alfijir ka tashi ka yi raka biyu kaga ta kasiri ne to kaga idan za ka iya yin fiye da haka nan sai baka yi ba kaga taksiri ne sai ka yi tirafi da ka ƙara ƙaimi ya zama abinda za ka iya ne kake yi abinda duk za ka iya kana iya ka yi shi kai ba ainihin ka bar tazara tsakanin abinda kake iyawa da wanda ka yi ba kowanne ka ƙure ne ka ƙure malejin ɗin abinda za kake iyawa ne ya zama abinda kake yi ɗin nan to ba za ka iya yin fiye da shi ba a kowane abu mujahada ne ko kuma wani abu daban hatta a a- a- a- a fincikowa daga al- aljihu a miƙa duk aljihu ne ma za ka iya finciko shi ka miƙa a ba zai yi ba akwai na cefa ne akwai na kaza to a rage ɗan na wannan sauran a finciko su da a miƙa in ko har aka ɗan sami tazara na abin da a iya miƙa ba miƙa makaga baka baka yi haƙƙa tuƙatu ba kenan haka nan kuma a komi ma a komai ne ma a kana iya yin fiye da haka nan to kai ƙoƙarin ka yi ka ƙura abin da za ka iya ne iyan iyawanka kenan haƙƙa tuƙatu yake domin mene dama ba a ce maka kai abin da ba za ka iya ba abin in in ka kallafa ma kanka abin da ya fi karfin ka to kuma ka kama kama yi ba daidai ba a wani wuri ma sai ya zama ka yi laifi ne ba ka yi da'a ba ne musamman in abin da ka kallafa ma kanka din ya cutar da kai a wani janibi al misali kai darare ba bacci wata na ciwo kuma a ji a kwanta a asibiti kuma kila ma a mutu sai mu ce to lalle wannan kayan rashin dabara waye ce maka ka dora ma kanka abin da ba za ka iya ba wanda za ka iya ne aka ce kai yau ba a ce ka dora ma kanka wanda ya fi karfin ka ba amma wanda za ka iya kai to insha Allah azim muna fata da yake wannan tarurrukan kullum abu ɗaya muke ta faɗi muna fata ya zama ne ana ta tayi ana ta tayi ana ganin canji kuma ita al'adan zuciya tana bukatar tunatarwa in an kyale ta takan yi kanta ne shi yasa kullum muke ta tunatar da kanmu abubuwa abu ɗaya rak kullum muna ta tayi kuma wani lokaci mukan ga an anyi din dai wasu abin yakan shige su aka ga mutum yana wani goron numfashi abin ya shige shi to kuma dan kwana biyu kila a ga dan canje canje in ya kwana biyu bai sake jin wannan abin da zai sa ya sake goron numfashin ba sai ka ga dan fara sako sako shi yasa ma mu tamarun daga lokaci zuwa lokaci kullum da aiki kenan ai ta tunatarwa ai ta tunatarwa ai ta tunatarwa ai ta kuma kokarin dambe da rai sura'a ne dambe ne za ku yi ta tayi da ranka har har ya zuwa lokacin da za a je kabari da fatan cewa lalle lokacin da ka ce kabari ka je da nasara kai ka ci karfin ran naka ba ranka ne ci karfin ka ba insha Allah wallahi to insha Allah da yake da zafi kuma dai an mun dade muna magana kuma na mu gama duk kun gaji ma saboda ka zan dan takaita a nan insha Allah da fatan Allah ta'ala ya nuna mana lokacin da za a yi wani mu'tabar din kuma a nan gaba ba da jimawa ba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin tahirin wa salamu alaikum
إمام البراءة لبيك mun zo mu'tamar kwana uku garin lafiya mai albarka imamul bara'atu labbaika domin ɗaukakar wannan harka da gina 'yan uwan wannan harka imamul bara'atu labbaika A'a domin ɗaukakar da'awar malan da gina 'yan uwan wannan harka.
imamul bara'atu labbaika An muhawaloli masu yawa maudu'ai da dama an harka.
imamul bara'atu labbaika Kowa ya yi bayanai sai ya faɗi zaki-zaki zai zo ba shakka.
imamul bara'atu labbaika Adamu tsofa ya yi bayaninsa a kan mutamar mai albarka.
imamul bara'atu labbaika الهدف الأساسي للهركة مختار صحابي أنجزه ذاك imamul bara'atu labbaika bayanin kiyama har mahashar yakub ya hayya ya yi magana a haka imamul bara'atu labbaika shi kauɗan lawal fatuskun mujahada muhadararsa kan wannan harka imamul bara'atu labbaika sannan almakarimul akhlaqiyya min bauchi ahmadun alƙatilka imamul bara'atu labbaika A'a mu'amala ta aure mai ma'ana turi ya yi bayanai dab da haka.
imamul bara'atu labbaika Kowanensu ya yi bayanansa ya ce shehu zai zo ba shakka.
imamul bara'atu labbaika To ga shehu ya zo ɗan mahadi ɗan Fatima jini mai albarka.
imamul bara'atu labbaika Malam ya warware zare da abawoyi raibu ya gushe gun mai shakka.
imamul bara'atu labbaika Malam umdatul ilahi damul khairi min baitin nubuwati la shakka.
imamul bara'atu labbaika Malam wallazi ashara bihil ja'far as-sadiqi ibn al-mabruka. salawatu ala muhammadin wa ali muhammad
alhamdulillah muna masu ƙara gode wa allah subhanahu wata'ala bisa ga wannan khatama da muka saurara daga sumalan wanda kuma shine ya kawo ƙarshen wannan mutamar na kwanaki uku wanda aka soma tun daga ranar alhamis kuma yau ya zamo cewa an gabatar da khatama ba mu san irin murna da farin ciki da godiya da za mu yi wa su malam ba sai dai Allah ta'ala ya sakan ka musu da mafi alkhairin sakamako sannan kuma ya taimaka mana mu tsayu da ayyuka wanda yake za mu kai gejin da su malam suke fatan mu kai da albarkacin addu'o'i da su malam za su sanya mu a kai muna ƙara gode wa Allah subhanahu wata'ala da Allah ta'ala ya ba wa malam daman zuwa wannan gari na lafiya kuma sun zo lafiya muna fatan kuma Allah ya mai da su ainihin lafiya haka kuma sauran 'yan uwa ma muna fatan da suka zo Allah ya mayar da kowa gidajensa lafiya sannan kuma wanda suka taimaka wajen gudanar da wannan taruka na wannan kwanaki muna fatan Allah ya sakanka musu da mafi alkhairin sakamako musamman ma 'yan uwa mata sun sadaukar da lokacinsu wajen hidima domin abinci da sauran ɗawainuwa su ne suka ɗauki da shi suka tsayu da shi to Allah ta'ala ya sakanka musu da mafi alkhairin sakamako ya tabbatar da mu ƙarƙashin malam ya kuma azurta mu da ayyuka da ɗabi'u wanda zai zama cewa sun faranta wa su malam rai sannan kuma harisawa masu ma sun ba da gudumawa Allah ta'ala ya sakanka wa kowa da kowa da mafi alkhairin sakamako fatanmu shine ya zamo cewa abubuwan da aka karantar da mu a wannan wannan mutamar ya zamo cewa mun yi aiki da shi wanda kamar yadda su malin suke bayani ya zama kullum ana ci gaba ne to Allah ta'ala ya mana muwafaka da wannan dacewa tare da ikilasi wajen sadaukar da rayuwarmu da lokacinmu da dukiyarmu wajen taimakawa su malam isar da wannan sako ainihin wanda kuma wannan daraja ne mai girman gaske da haka za mu so a ƙarshe a ƙarshe za mu so ya zamo cewa bayan an yi addu'a 'yan uwa za a zauna sai su malam sun fita kafin nan ya zamo cewa ainihin wato sauran 'yan uwa an furfuta haka ina masu akwai akwai wani abu babu wani abu To insha Allah za mu gabatar wa malam ya zama cewa ya rufe mana wannan taro mai albarka da addu'a.
addu'a ne za a yi ko insha Allah mu salati goma goma ga annabi اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم na roƙonka ya rabbi ka sa wannan taro na mu taro ne mai albarka ka sa watsewa mai zama watsewa mai rahama Allah mai sarki muna roƙonka ya rabbi ka tausaya mu wannan al'umma kar ka bar mu a mawayacin halin da muke ciki Allah muna roƙonka ya rabbi ka sa mu cikin jimlan waɗanda za ka yi amfani da su wajen tabbatar da addininka kuma ka nuna mana addinin nan ya tafi ya kafa daram insha Allah wal azim ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا صلواتك عليه واله وغيبه امامنا وتظاهر اعدائنا وكثره عددهم وقله عددنا وتظاهر الزمان علينا ووقوع الفتن بنا فصل اللهم على محمد واله واعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونز- ونصر تعز وسلطان حق تظهر ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما أنكرنا من الحق فعرفناه وما قربتنا منه فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا وهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين